بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكني مر الله يومنا مريت الله هدي شاشدة قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi ne kuma yini na sha shida a cikin watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kuma yau ga alama mun shirya ma khatma insha Allah mun shirya saukar alƙur'ani ta uku wadda mun fara ta ranar laraba ɗaya ga ramadan 1415 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Fabrairu 1995. Ga lisahin Musulunci shekara talatin da ɗaya kenan da kwana goma sha shida. Ga lisahin Boko shekara talatin da wata ɗaya da kwana goma sha shida. Kaganin za ka gan duk aka samu shekara talatin, to na Musulunci ya ƙara gaba da guda ya bar na Boko baya. shi yasa muke cewa wannan shine tafsiri na talatin da biyu amma shekara ita ce ta talatin da ɗaya tunda shekara farko ba a ba a lissafa ana lissafa ta kai ki shekara ta zagayo sai ya zama shekara to yau za mu yi khatma kuma za mu yi ƙoƙari mu dawo mu so mu sabuwar sabon karatu insha Allah tafa'uli da cewa za mu ci gaba watakila Allah ya gwada mana wata khatma ta in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa in kuma ba mu kai ba wadda muka yi Allah ya karba abinda muka yi daidai ciki Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓe ko kuskure ko son zuciya ko ganganci duk ɗan adam na yi Allah kai muna afuwa kai muna gafara ka ba mu ikon gyara suratul ikhlas da mu'awwidatan mala ya karanta mana su je ba mu fassara zaka su ne za mu yi karatu a kansu sai mu koma kuma mu ɗauki fatiha ma'ana dai mun rufe ومن ساكي بوديو أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan sura ita ke kira suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri al waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas waɗannan su kuma suke kira mu'awwidatan wannan surorin guda uku suna da falaloli masu tarin yawa ita suratul ikhlas kana iya hada ta da suratul kafirun wadda ta gabata daman surori masu fara da kul guda biyar ne qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas to ita wannan sura suratul ikhlas qul huwallahu ahad tana da alaka mai karfi da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin wannan qul ya ayyuhal kafirun ita ce at-tauhidul amali al-iradi wannan suratul ikhlas ita ce at-tauhid al-ilmi al-aqdi kuma waɗannan in ka haɗa su biyu su ne alƙur'ani ƙuliya ayyuhal kafirun tana faɗa mana a aikace da manufa mun baranta daga kafirci mun riƙe musulunci la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ita kuma nan tana cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai tana sifaita mana wane ne ubangiji in kana neman adireshin ubangiji gashi na aqul wallahi an ce tambayi annabi suka suka ce unsub lana rabbaka faɗa muna kowa na faɗin asulin shi kai ubangijin ka menene asulin shi sai Allah ya ce faɗa musu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in ka da wannan tauhidi al'amali al'aqdi al'ilmi al'aqdi da al'amali al'iradi waɗannan guda biyun su ne aka aiko annabawa gaba ɗaya saboda su kuma su ne aka saukar da dukkan littattafan Allah saboda su kamar yadda Allah tare ke ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دق النبا كركشون من إنذاري سك أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ها فاعبد إيه فاتقون أحسنت أأنبياء نكو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هكني نحل فاتقون آه أنبياء فاعبدون النحل كما أكوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكاد أن اعبدوا الله شيني سورة الإخلاص واجتنبوا الطاغوت شيني سورة الكافرون فحكى وأن سسك هذا لا إله إلا الله كما وأن إتسع الأروة الوثقى ود الله تعالى كتاب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كذا يكفر بالطاغوت شيني لا إله ويؤمن بالله شيني إلا الله القرآن يبا عندنا كلمة سنة يدى يواما سكيو سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله كلم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء tu'ti ukulaha kulla hinin kullun tauhidi yake ji bi izni rabbiha sannan Allah ya kira ta alqaulus sabit suratu hijr ne ko suratu ibrahim يثبت الله الذين آمنوا سورة رعد كو؟ إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة القول الثابت شين إذن ملكاني ملكا القبر منكر ذنكير سكا تادا كي زوني سكا شي من ربك شي مسو لا إله إلا الله شين القول الثابت sannan Allah ta'ala ya kira ta da'watul haqq yace kuma ta sace wannan shine suratu ar-ra'd bakin wurin sujuda ko lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah ce lahu da'watul haqq kiran gaskiya la ilaha illallah na Allah ne amma wallazina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi shay'in wanda suke kira gumaka ne demokradiya ce son zuciya ne ko menene ake bauta ko ake bi ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba su karba musu da komai ba su iya biyan bukatarsu ba su iya warware matsalarsu sai Allah ce illa ka ba su tsakaffai ilal ba sai kamar wanda ya zo bakin ruwa sai haka ya miƙa hannu liyar lugafa wai don ruwan ya zo ya hau hannun dan nan ya zo ga bakinsa wa ma hobi balage in dai ba shi ɗebo da kansa ba yadda za a yi ruwan nan su zo ga bakinsa ba da wawul kafiri na illa fi zalal duk kiraye kirayen da kafirai ke yi ma wani Allah bata ne aikin banza ne ba su ba su amfanin su sannan Allah ya kira ta kalimatu taqwa وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا إتتي كلمة التقوى كينان دي وانا كلمة تنادى سونا يبيوى الاتفن الله سنوكم النبي صلى الله عليه وسلم متى إتتي أرفع شعب الإيمان إتتي الإيمان بضع وستون بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله don haka shu'ab na imani imani yana da rassa saba'in da ɗoriya mafi ƙololuwarsu mafi ɗaukakarsu mafi albarkarsu shine kalmar la ilaha illallah shi yasa ba abin da mutum zai faɗi da bakinsa ya kai darajar la ilaha illallah babu shi ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli du'a yawmi arafa la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دعاك كلمة التوحيد إتتي دعور النباوة إتتي كرا لتتفن الله هو الحي سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين كشان عيكي تند توحيد يا تبتا تقول يا تبتا قال الله وبنجد bari mu je zuwa fassara wannan sura ko kuma mu fara da bayanin falalarta da darajojinta za mu kawo muku hadisai kamar goma zuwa sha biyu waɗanda ke nuna darajar wannan sura ta suratul ikhlas saboda girman abin da ke ɗauke da shi na tauhidi wasu sun haɗa da mu'awwizatan wasu sun haɗa da qul ya ayyuhal kafirun daman in an ce surata al-ikhlas to ana nufin qul ya ayyuhal kafirun ده قل هو الله أحد يعني المؤوذتان أنا نفي قل أعوذ برب الفلق ده قل أعوذ برب الناس فإن أكت المؤوذات فأنا نفي قل هو الله ده قل أعوذ برب الفلق ده قل أعوذ برب الناس كم فإن جاء لك رؤنا سورة نقول هنا يوم وأن سورة أنكرات سورة قل هو الله أحد كما يندز حديث أبو الدرداء رضي الله عنه آه صحيح مسلم hadisi mai lamba ta ɗari takwas da sha ɗaya abu sa'id al-khudri ya ruwaito shi a bukhari hadisi mai lamba ta dubu biyar da goma sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ya'jizu ahadukum an yaqra fi lailatin thuluth al-qur'an ɗayan ku zai ragganci ya kasa karanta sulusin qur'ani da daddare dare guda ka karanta sulusun qur'ani ba ku iyawa qalu wa kaifa yaqra'u sulusul qur'an sun fahimci ba ba yana nufin ka dauko daga bakara ina ne sulusi alarma izo 20 inna masabilu ba wai yana nufin ka dauko daga bakara zuwa inda masabilu ba shike ne sun fahimci akwai wata fa'ida da yake sun ba su sai suka ce wa kaifa yaqra'u sulusul qur'an manzo Allah ya zai mutu ya karanta sulusun Qur'ani sai ce qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Qur'an wannan sura ta qul huwallahu ahad tana daidai da sulusun Al-Qur'an za mu ƙara sharhi kan wannan Ubbat ibn Amir radiyallahu anhu ya ruwaita hadisi a cikin sahih sunan Abi Dawud lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku sunanun nasa'i musnad al-imam ahmad al-imam tirmidhi ibn hibban da albani da shu'aib ar-rahu duk sun inganta hadisin haka shi ma sheikh bin baz ya inganta hadisin saboda yana da hanyoyi daban-daban hadisi yana cewa amara li rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhat fi dubur kulli salah manzo Allah ya umarce ni in karanta mu'awwidhat nace an ce mu'awwizat me ake nufi qul huwa allah da bi rabbil falaq da bi rabbin nas yace manzo Allah ya umarce ni in karanta mu'awwizatun nan guda uku dubura kulli sala bayan kowace sallah za ku ji hikima da ta sa ake son mu karanta akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda shi ma zo cikin sahih bukhari hadisi na 2513 anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha yace wani ya ji wani yana ta karatun qul huwallahu yana ta maimaita ta wani lokaci haka kawai ko nishadi ne ko kasala ina so in yi sallar dare amma qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad kawai nake ji saboda haka sai in yi tai in yi tai in yi tai in yi tai sai na gama sannan in yi sabbe da kuliya ayyu in sallama sannan in kulo Allah ahad na yi shafa'i da witiri. To wannan bawan Allah shi kulo Allah kawai yake ta yi, yana ta yana ta maimaita. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها bai waya gari sai zai ce manzo Allah je na bi ta gidan wani na je na ta sallah shi bai karanta komai sai qul huwallahu mai ruwa ya ce ka annan rajula ya taƙalwa kamar yana ganin wai ta yi kaɗan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthal qur'an sai wanda Allah ya ce masa na rantsa don da raina yake ga hannunsa ita wannan sura da kaje yana ta yi tana daidai da sulusin alqur'an to don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta ta a bayan kowace sallah akwai hadisin Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu wanda ya zo cikin musnad na Imam Ahmad hadisi da 17452 Hannad ya rawaito cikin kitabuz Zuhd da Ibn Abi Dunya cikin makarimul akhlaq a silsila sahiha Albani ya inganta shi a mujalladi na shida shafin 1859 wani hadisi yana cewa inji Uqbah ibn Amir yana cewa laqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya uqba ibn amir ala uallimuka suwaran ma unzilat fi at-taurati wala fi az-zaburi wala fi al-injili wala fi al-furqan mithluhunna ina cewa sai kai uqba bazan karantar da kai wasu surori ba wa'inda ba a taba saukar da irin su ba ko cikin at-taura ko cikin zabura ko cikin linjila ko cikin alkurani babu kamar su la ya'tiyanna alayka laylatun illa qara'tahunna fiha kar ka bari wani dare ya zo maka ya wuce baka karanta su ba saboda ka duk yadda ka iso gida kana jin bacci kana hamma ka gaji yi kokari ka karanta ba cikin rahama Allah duk ba su da tsawo aminci guda do ana karance su sai ce qul huwallahu ahad وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تبارك جميعا قال عقبة فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها yace tun rannan ba a taɓa wani dare wanda ban karanta su ba wa hukka li alla ada'ahunna wa qad amarani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi yace aiko alhaki ne akai da ya tantanta ba zan taɓa barin su ba tunda manzo Allah ne ya umurce ni da su akwai hadisin Abdullahi ibn Qubay wanda yake nuna karanta suratul ikhlas ko in ce al-mu'awwidat suratul ikhlas da mu'awwidatani da safe da yamma ma'ana su zame maka zikirin safe da zikirin yamma haka in ka zauna bayan asuba zaka yi azkar kuma ka karanta su in ka zauna bayan la'asar zaka yi azkar ka karanta su akwai tambaya wadda in bai bayani ba za a rubuto ta na sani sai kuma kusan kauce mu tambayoyi nake na fi son ku bar ɗan abin da na bincika mu faɗa muku yaushe ne zikirin safe ke ƙare yaushe ne zikirin marice ke ƙare kuna da niyyar wannan tambaya ko ba ku da kuna da niyya ko to zikirin safe tun daga ketuwar alfijir ba ma sai an sallar asuba ba da ladan ya daga kiran sallah na alfijir to lokacin zikirin safe yayi don haka in ka zo masallaci da wuri kayan rakatar fajir fara azkar ɗinka kafin liman ya sallah daga nan ka ci gaba kada yi azkar har zuwa lokacin da rana ta kai tsakiya to zikirin safiya kayi in ba kai baran nan ka rasa shi zikirin marice yana farawa daga kiran sallar la'asar shi kuma yana kariya daga sadda ka shiga bacci wannan kai ka sani har iyaka kurgarka har tsakiyar dare hadisin da zamu kawo na Abdullah ibn Khubayb ne radiyallahu an wanda shi kuma yana cikin sunan Abi Dawud da sunan al-Imam Tirmidhi da kuma Nasa'i Abdullah ibn Ahmad ya kawo cikin zawaid hadisi na 22664 Abdullah ibn Khubayb yana cewa kharajna في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي لنا mun fita a wani dare ana tafka ruwan sama kuma ga duhu mai tsanani muna neman manzo Allah ya zo ya ba mu sallah wace sallah kenan wace sallah sallah isha wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai zinkirin isha ba kamar yadda 'yan Najeriya suke yi ba. Ni ban taɓa ganin ƙasar da ake gaggawa isha'i kamar Najeriya. Ke sa in azumi ya kama ni kan yi farin ciki ina Makka, ko in ce ina ƙasar Saudiya. Saboda awa biyu suke bayarwa tsakanin Maghrib da Isha. Duk nauyi duk lodin da ka ɗauka sai ya sauka. Har sai ka fara wai lokaci bai yi ba. In ka tashi hafif ba nauyi sai kai sallar ka komai tsawonta. amma mu inda kun dan tsaya bayan sallah kun dan hira kun dan kana shiga gida kace ta nin kawo abinci sai ka ji ladan ya ce Allahu akbar ba zai ma bari ka ci abincin ba minti 45 minti 50 tsakanin gama sallar magriba da fara sallar da fara kiran isha'i galibi bai kai minti 45 wannan gaskiya jama'a ba daidai ne amma mun riga mun saba da haka a kasan nan a Lubnan na isko tsakanin Maghrib da Isha ko ja awa hudu wata shekara da nan. Awa hudu. To sai dai an ce su yanayi ne wai akwai wasu watanni na shekara da ke zama haka. Nisa tsakanin wato wannan shafak din bai bacewa da wuri. Ala kulli hal an tafka ruwan sama ga duhu suna neman manzo ya musalla isha'i. Yace fa adraktuhu sai na same shi. Faƙala. قل yi magana falam aqul shay'an sai nayi shiru ban ce komai ma'ana da ya kawo ka ni kake so faɗi buƙatar ka sun maƙala ƙul falam aqul shay'an ce me kake ne kuma nayi shiru ban ce komai sun maƙala ƙul sai ce faɗa qultu ma aqul sai ce me zan ce qala qul huwallahu ahad ita kace qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini ka haɗa su da kula auzu bi rabbil falaq da kula auzu bi rabbin nas hina tumsi wa hina tusbihu salasa marrati kullun kawai gari ka faɗe su da safe kullun ka maraita ka faɗe su da sau da yamma takfika min kulli shay'in sun isan ma ga komai don haka ana fatan radda duk ka karanta su in Allah ya so ka ka hau dajin sabon birni baka gama da kidnapper in ka gamu da su kana samun ka tsere a wannan ranar in Allah ya so kunama ko maciji ba zai harbe ka ko ya sare ka in ya sare ka yana faduwa cikin sauki ba za ka wahala ba a wannan rana insha Allah duk bokayen duniya in sun taru ba za su iya maka sihiri ya kama ka ba in ya kama ka bisa kaddara ubangiji Allah zai sassauta maka shi ya kawo maka shi da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli shay duk abin da kake tsoro to yi qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nas sau uku kafin ka fita gidanka da safe in ka dawo gidanka kafin ka kwanta ka sake yanzu in Allah ya so wannan abin kana kauce maka wannan hadisi bai cikin bukhari bai cikin muslim amma mala albani sahih sunan abi dawud ya inganta shi kamar da al-Imam an-Nawawi cikin azkar ya inganta shi Abdullahi ibn Baz cikin Majmu'ul Fatawa nashi mujalladi na 26 shafi na 26 shi ma ya inganta shi so mu khabarul ahad ne amma mun yadda da shi mu mun yadda da shi kuma muna aiki da shi alal aini wal ra's ba zan ba zato bane mu a gurin mu annabi ya faɗa duk hadisan nan da nake karanta muku har in kare ba ba mu tawatur amma haka ake so sai mun zubar da su don haka wata bola ce ta dawo da wani suna na daban to ahir sunan manzo Allah ba a taba ta shi hadisai nawa da ce zan ba ku to yanzu nawa na faɗi kaga halin ku ko ha an kai tara mu yi gaskiya akwai hadisin na na Aisha الصديقة بنت الصديق نعمة المرأة في الدنيا والآخرة إتتي مالم الدنيا wani ya tambayi ibn taymiya yace da nana khadija da nana aisha waye fi falala a cikin su sai ce a farkon musulunci nana khadija tafi kowa kuma tafi kowa taimakon manzon Allah a ƙarshen musulunci nana aisha tafi kowa kuma tafi kowa karantar da al'umma al'umma manzon Allah kaga ko tabbata haƙƙinta ya waske kenan bai faɗi ba don ana saɓani wasu ce Khadija ta fi wasu ce Aisha ta fi to shi sai wannan waskiyar yace a farkon musulunci Khadija ta fi kuma haka din ne domin ta taimaki annabi sadda bai da mataimaki kamar ta ita kuma na Aisha ta ɗebe ma annabi kewa sadda yake bukata sannan ta ɗauko ilimi mai tarin albarka ta karantar da musulmi to akwai hadisin ta ahad wanda mun yarda da shi yana cikin Bukhari hadisi na dubu biyar da sha shida muslim hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da biyu ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi zazzaɓi idashtaka in ba ya da lafiya ya karo ala nafsi bil mu'awwidhati wa yanfus yakan karanta mu'awwidhat ma'ana qul huwallahu da bi rabbil falq da bi rabbin nas ya tofa ma hannayensa sai ya shafa jikinsa sai ta ce wayan fusu to fi iri biyu ne akwai wanda ta da ba ke fita ko akwai wanda iska ke fita wannan su ana kiran sa nafa duk wanda kai kuma yayi tace falam mashtadda waja'uhu lokacin da ciwo ya tsananta masa kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi ni ke karanta masa amma sai dauko hannuwan nasa in tofa a cikin su ba nau ba raja'a barakatiha don ina ƙaunar albarkar wannan hannuwan nasa. Ni ban sa masa nau hannun ba, nasa nake sawa. Duk abin da ya shafi jikin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam to yana da miza, yana da khisisa, yana da albarka. Abin da ba ya taɓa jikin manzo Allah yana da albarka. Shi yasa wani ya yi ma manzo Allah dabara ya karɓi rigarsa. Ya je ɓoye ta gida ce, ina mutu ka millar kafa ne da ita. ina zaton rigar da ta taɓa jikin manzo Allah ba za a dake ni na cikinta ba. Kaba kaba. Ita rukana ai wuce nan taigo? fitsari manzo Allah ya bata da dare ne ana sanyi manzo Allah ya fitsarinsa a a me ake kiransa a kasko normal ana yi har yanzu ana yi da tije suna yi da safe sai ba ta ce do Allah ke je ki rufe min shi ta ce to ta je ta dawo manzo Allah bai ga alamun zubura ya ce ina kika yi da shi ta ce na adana shuri mai kyau sai manzo Allah ya dariya ya ce to lalle ko wuta ba ta kama cikin nan naki shanyewa ta yi ta yi dabara kuma ta yi ba so inda ana samun wani abin da yake da alaka da jikin manzo Allah bisa ya ƙini to wallahi za mu tashi mu hau jirgi mu je mu kashe kuɗi ko nawa ne don mu shafa shi mu nemi albarkarsa amma fa shi ɗaya muke ba haka duk duniya don me ba za ku yi ma waliyai ba don ba mu ga aima bakar siddiqu ba don ba mu ga aima umarul faruku ba don ba mu ga an yi ma zunnurai ne usmanu ba don ba mu ga an yi ma Ali ibn Abi Talib Abu al-Hasanain ba kwa ko wali da yafi su zaka akwai abun da sun keɓance manzo Allah duk wanda yake zai mu zahama da shi ya gwamatso da manzo Allah anan to kishi yake so manzo Allah mu kuma yadda ba mu karban ma Allah kishi ga tauhidi ba mu karban ma manzon Allah kishi ga mutaba da da'a da goyon baya da biyayya akwai hadisi na gaba daga ita dai na Aisha dazu ba maganin ciwo ne ta yi ba to yanzu ana lafiya lau shi kuma na hadisi na cikin Bukhari hadisi na 2517 tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi kullu laylatin jama'a kafai manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance idan ya koma ga shimfidarsa zai bacci jama'a kafai yakan tara tafunsa guda biyu sun manafasa fihima faƙara fihima ƙul huwa Allahu ahad wa ƙul a'udhu bi rabbil falaq wa ƙul a'udhu bi rabbin nas ya karanta waɗannan surorin summa yamsahu bihima mastata'a min jasade sannan ya shafi duk inda yake iya shafawa a cikin jikinsa kaga gadon baya baka iya shafa shi amma duk inda yake shafawa sai ya shafa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi yakan fara da kansa da fuskarsa wa ma aqbala min jasidi da wato bangaren gaba na jikinsa yaf'alu zalika thalatha marra so uku yake haka daka mu'awwizat din nan sunna ne duk sanda zaka karanta kana kan shimfidarka ka karanta su ka tofa so uku ka shafa ma jikinka akwai hadisin buraida yana cikin sunan abi dawud hadisi dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku yana cikin tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari hudu da saba'in da biyar as-sunan kubra na nasa'i ba al-mujtaba hadisi na dubu bakwai da ɗari shida da sittin da shida akwai sha ibnu maja da ahmad ibnu hibban da albani da arnaut da bin baz duk sun inganta shi bin baz ya inganta shi a cikin fatawa nurun aladdar mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin da biyu wannan hadisi yana cewa manzon Allah ya ji wani mutum yana addu'a me yake cewa addu'arsa yana ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana addu'a da me kenan da kul huwallahu Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب yace haƙiƙa ka roƙi Allah da sunansa mafi girma wanda in an roƙe shi da wannan sunan yana bayarwa in an kira shi da wannan sunan yana karɓa don haka ko ga hannuwan zaki ka shiga ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka kubutar da ni Allah so kana gani abin da ya firgita zakin nan ya furza da kai gaba ko kuma ka ci sa'a wani maharbi daga nesa ya harbo masa kibiya sai ta soke shi sai ya tabatunka ya faɗi zuwa jinya ko Allah ya aiko wani mala'ika wanda zai buge shi ya raba ka da shi akwai karamomi da dama da suka bayyana cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan da wanda a dokar daji aka so a zalunce shi amma ya kira Allah yayi sa'a da lokacin ijaba ko yayi sa'a da sunan ijaba irin wannan Allah ya kuma mala'ika ya buge wanda zai zalunce shi shi kuma ya kubutar da shi mun yi imani da wannan hadisi akwai hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu wanda da yawan kun san shi ko in ce dukan kun san shi yana cikin sahih bukhari hadisi na 7700 hadisi na 774 wanda ya bada labari yana kuma cikin bukhari hadisi na 813 ya bada labari cewa wani mutum daga cikin ansar an sa shi libanci a masallacin quba to duk zai fara wata sura sai ya fara qul huwallahu ahad sannan yi wata sura da ya gama fatiha sai ya ƙulu wallahu sai ya ƙara wata sura ya ce wa kana ya suna uzalika fi kulle raka'a duk wata raka'a haka yake fakallamahu ashabuhu sai mutane suka masa magana sai ya ƙi bari suka ce ko ka yi karatu yadda kowa ke yi ko kuma mu cire kalimanci ya ce wala ni ban bari in ba ku sallimanci na in bari amma ni in dai zan yi sallah in na fata sai na yi ƙulwar lawo sannan duk sura da zan kawo to su kuma ba su son cire shi waƙe mai ruwa ya ce wa kanu ya rauna annahu min afdalihim suna ganin duk ya fi su in an cire shi wa za a sa wa karihu an ya ummahum ghayruhu suka kyamaci su sa wani liman ba shi ba falamma atahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaru al-khabar to da mun manzo Allah duk sati sai ya je Quba da manzo Allah ya zo sai suka ce suka ce masa ga abin da ya faru manzo Allah limamin mu kaji abin da yake mana fa qala ya fulanu ma yabnauka an taf'alu ma ya'muruka an taf'ala ma ya'muruka bi asa manzo Allah ce wani me yasa mutanen ka sun ce kai fatiha da sura ko ka tsaya ga kullu ko ka karo kai wata daban me yasa ba za ka yi da suka ce ba وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ميسا دون ركعة سيكايتا فقال إني أحبها يتشي منذ الله سنت نكي وإن سورة سنت نكي فقال حبك إياها أدخلك الجنة أشياء مدى عنك منذ الله سنن دك كي متياسا كاش ذاك شكا الجنة كدان الجنة بخاري يروتون حديثي kamar da muka ce hadisi na 774 kenan duk wanda yake son suratul ikhlas saboda abin da ta kunsa na tauhidi shi ma dan aljanna ne akwai wani hadisi na na Aisha mai kama da wannan amma suna da bambanci ga hukunci shi kuma hadisin ya zo a Bukhari hadisi na 7375 na Aisha ta ce manzo Allah ya aiki wani mutum a wani ayari na rundunar yaƙi. Shi kuma wannan ta ce wa kana ya ƙaro liyasabi fi salatin fa ya da ƙulwar lawa Duk surar da ya karanta kafin ya rukuye sai kuma ya ƙara ƙulwar lawa To shi ma da aka dawo suka faɗa manzo Allah sai ce ku tambaye shi me yasa yake haka. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به لأن صفة في الله سني إنا سنكرا تنتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وقال مسألة الله إنا سنسا أشياء بقى أبند ذاك الله يسوك كمر مي كمر كأنك ميمة توهيدي كتعياغ الله شي كدي ككما سو الله كسو توهيد الله akwai wani hadisi dan uwan wannan wanda Abu Huraira ya ruwaito hadisi yana cikin Tirmidhi hadisi na 2897 yana cikin Nasa'i da Musnad Ibn Abdul Bar cikin At-Tamhid da Ibn Al-Arabi cikin Aridatul Ahwazi da Albani cikin Sahih Sunan Tirmidhi duk sun inganta hadisi ma'ana sun bi da shi ga kaidodin malamai ya tsallake gada baya da kura so musulmi sun yadda da shi ahlus sunna sun yarda da shi sun karbe shi shi kuma abu hurara cewa yi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها manzo Allah ya ji wani yana karanta wannan sura har sai da ya kai ƙarshen ta faqala wajabat sai ce ta tabbata qila ya rasulullahi ma wajabat ne kike nufi da ta tabbata qala aljanna ki aljanna mana qala abu hurairah fa aradtu an atiyahu fa ubashshirahu sai na so in je in masa bushara shi mai karatun nan fa asartu algada'a ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to an yi daidai kuma an kawo abincin rana tare da manzon Allah sai daga ina so sai na ci abinci tare da manzon Allah wa fariqtu an yafutani al-ghada'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji tsoro in na tafi a cinye abincin manzon Allah ba da ni ba summa raja'tu summa raja'tu ila ar-rajul fa wajadtu qad dhahab bayan an ci abinci na zo ina ce ne ma ban gane mutum ba ya tafi su wa ya sani ma ko ba mutum bane ila jibrilu ne atakum yu'allimukum ba sani ba shi dai wannan dan aljanna ne ko wane ne amma dai ba a bashi labarin annabi ya bada labari bayan ya ji shi yana karatun ba a cikin sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka waɗannan jama'a mai suke nuna mana falala wannan sura nawa kenan kai sarkin kirgan sarkin musulmi sha nawa ba su kai ba fa an kai dozin kuna so in tsaya kenan akwai wani hadisi na Jabir al-Imam al-Tahawi ya kawo shi cikin sharhu ma'ani al-Athar hadisi na 1774 akwai shi a cikin Sahihu Ibn Hibban da Baihaqi a Shu'abul Iman Ibn Hibban da Ibn Hajar duk sun inganta shi haka Shu'aib al-Arnaut cikin takhrij Sahih Ibn Hibban haka Albani a cikin Sifatus Salah babban mujalladi na biyu shafin ɗari hudu da hamsin da shida. Jabir ya ce, Anna rajulan kama faraka a raka ta ilfajir, manzo Allah ya tsaya ya karanta raka'o'i biyu na alfijir. Waɗanne ne raka ta alfijir? Su ne wanda ake kafin asuba ko? Wa ƙara fil akhirati qul huwa Allahu ahad hatta inqadat as-sura ma'ana ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ga ta daya ga ta biyu ya karanta qul huwallahu ahad hatta inqadat sura har sai da sura ta kare fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hadha abdun amana bi rabbih wani ne yayi sallan fa ba annabi ne ba amma a raka ta biyu sai qul huwallahu ahad sai manzo Allah ce hadha abdun amana bi rabbih wannan bawa ne da ya iman da ubangijinsa akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda shi ma ya zo cikin sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana witiri da raka'a raka'a uku yutiru bi salat yaqra'u fil ula bi sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya bi qul ya ayyuhal kafirun wa bi thalitha bi qul huwallahu ahad haka na Aisha a hadisi ibnu majah na 1150 hadisi na shi sahih ibn hibban albani asul sahih ibn majah da sha'abu al'arnaut cikin takhrijin musnad duk sun inganta shi na Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr manzo Allah ya kasance yana sallar raka'a biyu kafin al-fajr wa kana yaqulu ni'mas suratan huma taqra'unahuma fi rak'atayn qabla al-fajr manzo Allah ya kasance yana cewa ma dalla da surorin nan biyu wayanda kuna karanta su gabanin sallar al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad tunda kun ce lokaci ya tafi mu tsari mu tsaya da hadisai haka mu shiga tafsirin suratul ikhlas bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka ba mu ladan wannan karatu an ce wani yaro ya je makaranta ya ji hadisi cewa in ka karanta qul huwallahu ahad sau goma Allah zai gina maka gida aljanna sai ya karanta sai zai gida sai ya tarar da mamarsa tana karatun kullu Allah da ce mamaki daina karanta ta tace saboda me yace ban so ai miki gida daban cikin nawa zaki zauna ba Allah ta ji tsabar imani shi ya yadda an gina masa gida zaka ba masa ta daina karanta ka a mata wani gida daban da rabu da shi cikin aljanna qul huwa Allahu ahad kace Allah shine kadaitacce wanda baya da na biyu wani bai riga shi ba kuma wanda ya kadaita da dukkan kamala kuma wanda dukkan girma nasa ne bai da dan uwa bai da kini bai da kama bai da kwatance ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم duk sifa ta girma ta Allah ce wadda ita kololuwa mafi ɗaukaka duk abin da za a yabi wani da shi wanda abin ƙwarai ne Allah ke da kololuwar wannan sifar wadda ba a cin masa qul huwallahu ahad Allahu samad Allah ya maimaita wannan sunan mai tarin albarka wanda shi kadai ke da shi yace Allahu samad Allah shine shugaba as-sayyid الذي يصمد إليه ويقصد بالحوائج ولا يقصد إلى أحد wanda duk mai bukata gare shi yake zuwa kuma ya san biyan bukatarsa shi ko baya zuwa wurin kowa don neman biyan bukata Allahu Samad Allah shine wanda baya da ciki duk halittu masu da ciki gare su ko kuma la jawfa lahu wala ahsha baya da ciki baya da hanji mai ciki da hanji don me aka yi masa su don ya ci in ya tara me zai yi to Allah la jawfa lahu baya da wannan ruwayoyi ne daga manyan sahabban irin su Ibn Abbas da sauransu inda akwai lokaci kowace ruwaya sai mu faɗi ina ta zo Allahu samad Allah shine wanda ya fi kowa shine wanda kowa ka bukata da shi lam yalid wa lam yulad bai haifu ba, ba haifuwarsa aka yi ba. Amsa Allah yake ba waɗanda suka ce Allah ya riƙi ɗa, ya ce ƙarya ne, bai haifu ba, shi ma ba haifuwarsa aka yi ba, don wanda ke tunanin ka haifu, ba ma ke tunanin haifuwar ka aka yi. Sai Allah ya ba da duka amsar guda biyu, walam ya kullahu kufuwan ahad, bai da kama da kowa, bai da kwatance da kowa. bai da iri da kowa. Zaka anan ana umarnin manzo Allah ya karantar da mu sifofin Allah na kamala waɗanda suka sa kowa na buƙatuwa zuwa ga Allah. Ɗan adam ne, aljani ne, mala'ika ne, dabba ce, tsuntsu ne, kifi ne, ƙwaro ne, tsutsa ce, kowa yana da buƙata zuwa ga Allah. Kuma kowa akwai lokacin da zai koma ga Allah yana magiya. yana neman kusanci zuwa ga Allah. Jigon wannan Sura shi ne tauhidi, amma cibiyarta shi ne lamyalid, domin raddi ce ga Kiristoci, raddi ce ga mushirikai don su ce bala'iku ‘ya'yan Allah ne, raddi ce ga Yahuda don su ce Uzairu ɗan Allah ne, Allah ce wa kharaku lahu banina. وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سورة الأنعام آية تدري زوا تريد إيه الآية سنجنجي نام الله آية ماذا سنجنجي نام آية الله ماتا Yahudu sun ce Uzairu ɗan Allah ne, Kirista sun ce Masihu ɗan Allah ne, mushrikai sun ce mala'iku yayan Allah ne mata, Allah ce bi ghairi ilm sun faɗa da jahilci ba don ilimi ba, don ilimi bai karantar da wannan. Duniya gaba ɗaya kan tauhidi Allah yana ta ba kan shirka ba. Sai Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata mala ya ɗaukaka daga abin da suke sifaita. Za ka in kana ɗauka ai ba wani abu ba ne su ma isa da suke bauta ai sun yadda kaza Allah babban magana ce ya dauka a wani takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda saboda ni Allah an da'u lir-rahmani walada takadu samawati yatafattarna minhu wannan babban magana sammai sun kasa su kage saboda dawinta watan shakul ardu ƙasa ta kusa ta rikice ta kirkece ta tsantsage saboda girman maganar da suke furtawa a coci wa takhirru aljibalu haddan duwatsu sun ji nauyin maganan nan sun kusa su surmuya wallahi jama'a hadisin nan inda wani ayan nan inda hadisi ce da sun ce ahadin da sun ce ba karɓar sa ya saba ma hankali ya za a yi duwatsu su damu da abin da ake yi coci Allah ce an da aulin rahmani walada wa ma yin bagilin rahmani ya sahi da walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ata rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda ku yi haƙuri wallahi babu abin da nika ji daɗi kamar karatun tauhidi shi yasa da kasa wucewa an ce mini lokaci ya kusa ni kuma tauhidin nan daɗin sa nake ji ya Allah ka sa ni cikin masoyan tauhidi wa bittali in zama cikin masoyan Allah da ku duka gaba ɗaya da duk wanda ya ce amin ko ba yanzu ba duk wanda ya ji karatun ne ya ce amin ko bayan mansur ya mutu to Allah ka sa duk mu cikin duk mu zama cikin masoyan tauhidi to wannan sura ta tabbatar da wani jigo na ƙur'ani wanda ko'ina akwai shi shi ne al'ahadiyya kamar da a suratul hadid Allah ta'ala ce lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir tace huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu huwa bi kulli shay'in alim in kuna son sharhin wannan aya sharhi mai kyau to ku samu littafin ibn taymiya karamar risala ce alwasitiyya yayi shirin awwaliya da akhiriya da zahiriya da batiniya saboda me saboda yan bid'a da dama suna ɗaukar wannan aya suna shigar da ita inda ba muhallin ta ba suna ɓata sifofin Allah to don ku san girman ahadiyya da girman nauyin ce ma Allah yana da ɗa, ku saurari hadisin Abu Huraira wanda Bukhari ya roito, hadisi na dubu hudu da ɗari tara da saba'in da hudu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ƙala Allah, ya suna wannan hadisi, annabi ya ce ƙala Allah. Ku faɗi in ji mana, yawwa, yana ce, kazzaba ibnu Adam wa lam yakun lahu zalim. Ɗan Adam da ƙaryata ni bai kamata ɗan Adam ya ƙaryata ni ba in ji Allah. wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik dan adam na zagi na bai dace zage ni ba fa amma takzibuhu iyaya fa qawlu lan yu'idani kama badani ƙaryata da dan adam ke yi cewa ba zai mai da ni bayan na mutu na rududdige ba kamar yadda ya alice ni da farko wannan ƙaryata ni ne inji Allah walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati Allah yace ai fara fara yin halitta bai fi mini sauƙi akan dawo da ita ba. Tun da dai ni nisa tun da farko sake dawo da ita ba zai bani wahala ba. Wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada. Allah ce amma zagin da ɗan adam ke mini shine ce wanda yake Allah yana da ɗa. Wa ana al-ahad samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufan ahad. Kaga kenan cewa Allah na da ɗa zagin sani, ya kamata musulmi su san wannan, ina jahilan musulmi waɗanda kartagin suke tura su coci ranar mauludi, ya tura su coci ranar kirsimaci, ku je a yi bauta tare, wannan bautar da ake coci zagin Allah ce, kuma kafirci ce babu ɓoyo. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma daga cikin maganar Allah. annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi tawassuli da waɗannan sunayen na Allah wajen addu'a kamar yadda yake cewa Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka bai ta hataka ba to nan kuke buƙatar sharhin ibnu taymiyyah bai ce falaisa tahtaka ba ya ce falaisa dunaka shai domin magana ce ta ihata ba magana ce ta sama da ƙasa ba muna so mu karanta sauran surorin kuma lokaci yana takura mana shekaran jiya mun so mu sauke ba mu sauke jiya mun so mu sauke ba mu sauke ba ku ganin laifi na yau in nace mu bari sai gobe eh inda ina ga dai duk yadda na so dai in fassara muku waɗannan surori in faɗa muku da suka ke cikin su dalilin saukar su amfanin su gare mu don surori ne da da gangan Allah ya zaɓi su ya rufe littafin sa da su kamar yadda da gangan madaukakin sarki ya buɗe alƙur'ani da fatiha duk a cikin littattafan da Allah ya saukar ba kamar fatiha haka ba kamar qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da qul huwallahu ahad saboda haka mu bi a hankali yan uwa ai hakuri babu laifi gobe ma insha Allah rana ce kuma za mu dora daga inda muka kwana wa'inda naga suna ta tahowa don a yi sauka da su ku ci gaba da tahowa ƙarin alheri ne za mu yi sauka da ku kuma za mu yi addu'ar sauka wadda Anas bin Malik ya koya mana Anas bin Malik ya koyar da in an yi saukar Qur'ani yakan tara iyalansa da masoyansa a yi addu'a zaka mu za mu yi du'a khatmul Qur'an a sallah ne kawai ba a san da du'a khatmul Qur'an ba duk da yanzu ana yi a manyan masallatai amma dai mutum ya sauke alkur'ani tilawatan ko tadabburan wa tafsiran to ba laifi bane insha Allah bisa ga fitowar malaman sunna yi addu'a don haka za mu yi addu'a makawunan mu tukuna za mu fara da wanda a cikin masallacin nan kadai sannan mu fita waje mu sa uwayen mu mu sa masoyan mu mu sa shugabannin mu mu sa ƴan uwan mu bayin Allah da a cikin matsaloli ga sunan tari ko ina da ko ina Allah ɗauke sarki ka albarkaci wannan karatun namu yadda ka nuna mana saukowa ga wannan karatu ka nuna mana mun koma ka ba mu ikon ci gaba Allah kada ka raba mu da alkur'ani Allah ka sa alkur'ani ya zamo abokin firan mu dare da rana ya zamo kuma mai ceton mu gaban ka ranar alkiyama ya zamo shine wanda zai ingiza mu zuwa aljanna ya hana a shigar da mu Allah ka yi mana ceto da ceton manzonka sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa mana cikin da ke ɗewata cikin waɗannan kwanuka a fatar mu dai yanzu dukkan mun shala mun riga mun samu certificate domin daga alfijir din ranar farko kai daga faduwar ranar farko fa har zuwa yau din nan yini goma sha shidda da dare goma sha shidda kai da waya a ce ba mu ciki fa to amma dai muna fata matsala ita ce ba a gwada muna ko muna ciki ba mu sani haka za mu yi tayi har ran da rayuwa ta kare bangiji ka karɓa ayyukanmu ka yafi zunubanmu ka gafarta kurakuranmu ka ɓoye ayyubanmu ka surta laifufukanmu ka ba mu ikon gyara inda muka yi ba daidai ba rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa'fu anna ya mawlana innaka afuwun karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin